أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون mun ji wannan الذين آتيناهم الكتاب من قبله من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أسافير ونوني ميتار البركة أنا أصبر شاشد دوة رمضان هجر الشقبان هلتا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da tara da wata watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa dan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ajiya mun kwana a ayata hamsin da ɗaya a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul qasas faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun kafin mu tashi aya ta hamsin da biyu jiya cikin karatun da muka yi a cikin wannan sura mai tarin albarka mun ɗan ɗauko wasu bayanai da inda na yi bayanin a ƙarƙashin da muka a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala masu bin son rai sai na kawo wasu zancen mun jima ba mu fahimci inda aka samo asalin yin addu'a bayan an fito daga makabarta da kuma addu'a bayan sallah to akwai wasu yanwa da sun yi ma maganar na yi mummunar fahimta akan cewa sun nuna cewa na kore cewa gaba ɗaya babu addu'a ba haka nake nihi ba alal haqiqa bi saraha ina magana ne akan exactin abin da sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yayi a zamaninsa kafin rasuwarsa ai tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi musulmi da suka mutu an yi sahabban da suka zo masallacin manzo Allah suka yi sallah to tsakani da Allah ya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar idan aka yi rasuwa ba shi a tsarin addinin musulunci bayan an dawo daga makabarta a zo a zazzauna a yi addu'a amma tabbas akwai addu'a wa mace duk wanda ke karatu ya san wannan ka je ka ribi hadisai da dama ka ribi ahkamul jana'iz na Nasiruddin al-Albani da sauran littafai irin cikin su Zadul Ma'ad ibn al-Qayyim al-Jawzi ya kawo wannan bayani ka ribi irin su Azkarun Nawawi Imam Nawawi ya kawo wannan bayani da sauran littafai na aqidar na addini sun yi bayanin addu'o'i da mamaci idan mutum ya mutu akwai addu'a da ake masa har ma ana kiyasta wato Umar bin Khattab yana bayanin cewa idan ya mutu ya zamanto an tsaya a kabarinsa tsawon a fede raƙumi a yi sadaka da namansa almuhim addu'a a makabarta a tsaye ake wannan shine abin da sunna ya zo da shi sannan kuma ana yin ta ne a tsaye sannan kuma a nan ake yi kuma ba ta da guri a ce dole in an yi da rasuwa an yi da jana'iza sai an dawo an zauna a cin a zauna wajen cin shinkalo za a addu'a duk inda ka roki Allah subhanahu wa ta'ala inda kai mutum addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana karba ina fatan mun fahimci wannan bayanin abu na biyu zancen addu'a bayan sallah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da mu gashi cikin littafai da yawa nan ƙasa ƙasa ka doke hisnul muslim malam ya kawo mana idin azkar kin da ake bada salatu ibada salam min salati bayan mutun ya sallame sallah idan mutun ya ida sallame sallah wace addu'a zai karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karanta da muka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ka koro da addu'a har inda zaka zo kai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar kai kai talatin da kusa cikin la ilaha illallah ya zama to cikon ɗari kenan in ka'ida akwai qul huwallahu da zama tun zai karanta falaki da nasi a sallar magariba zaka karanta guda uku uku da sallar subahin sallar azhar da la'asar da sallar isha kai zo ɗaya mutum zai karanta akwai ayatul kursi da ake karantawa bayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rike yana karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ba abin da zai hada mai shiga aljanna sai mutuwa jama'a mu fahimci wannan bayani ba na kore addu'a bane musulunci maka roki Allah wa zaka roka Allah shine wanda ya kamata a roka Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma ina godiya wa yan uwa da suka yi wannan iktirahi sun tunatar da ni watakila bayanin bai fito fili ba yadda mutum zai fahimta amma ni ko ta har gobe abu da take idan ka ji na faɗi abin da yake na kuskure ko kuma ba haka ba ko baka fahimta ba wallahi kofa ta buɗe take ka zo mu tattauna ko ka karar da ni na ɗauki wannan bayani Allah subhanahu wataala ya yi mana jagoranci da haka za mu tashi aya ta hamsin da biyu sai Allah ya ce allazina atina humul kitab allazina آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا قالوا آمين آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
Allah ya ce, Alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa'inda muka bai wasu littafi, Allah ce, Alladina, wa'inda muka ba su littafi min qablihi gabanin wannan alqur'ani muka ce ahadul kitabi sune alyahudu wan nasara su ake kira da ahadul kitabi to Allah ya ce allazina atainahumul kitab wa'anda muka ba su littafi su waye ahadul kitabi kenan yahudawa da nasaru a bakar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi sai Allah ce mi ulaika yu'minuna bihi wa'inda muka baiwa su littahi yatlunahu suna karanta shi wannan alqur'ani kaga an samu cikin wa'inda suke yahuda kuma sun imani da alqur'ani mai girma sannan an samu nasara wanda suke ba nasare ya musulunta ya bi addini annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ce ulaika ay min qablihi hum bihi yu'minun su game da wannan alqur'ani yusaddiquna suna gaskata alqur'ani sun tabbatar da alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ce wa idza yutla alaihim idan ana karanta musu shi wannan alqur'ani qalu amanna sai ce mu mun imani da shi dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa muna a ali imran cewa akwai wanda su imani da alqur'ani wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi daga cikin wanda aka bai wa littahi Allah ya ce akwai masu imani akwai musulmi wa'anda sun saki kiristancin sun saki yahudancin ba su da attaura ba su aiki da inji- eh, da da da injila sun bar su sun rike alqur'ani mai girma lokacin wa'ancan littafan ya riga ya wuce Allah ya ce innal ladhina wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi daga cikin wa'anda aka bai wa littahi akwai wanda su yi imani da Allah subhanahu wataala wa ma unzila ilaikum da abin da aka aiko zuwa gare ku nan khitabi ana yin shi ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me ya aka aiko wa sahabban manzon Allah shine alqur'ani sai Allah ce wa ma unzila ilaihim kuma da abin da Allah ya yi a sauko zuwa gare su na at-taura da linjila Allah ce khashi'ina lillahi suna masu kaskantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan littafi na alqur'ani da yawa daga cikin yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi wannan alqur'ani da yawa daga cikin mutanen suke nasara sun bi wannan alkur'ani ka ɗauki ƙaramin misali dan amin khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wanda ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai ne annabin ƙarshe warqatu bin nawfal ai addinin nasaranci yake amma ya yana ya imani da linjila da alkur'ani ya zo sai ya saki linjilar ya rike alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ce tabbas naga warqatu bin nawfal yana tattakawa cikin aljanna Allah ya samu dace sai Allah ce ulaika su game da wannan alkur'ani wai da yutla alaihim qalu amanna idan ana karanta musu alqur'ani qalu abinda suke faɗa su ce amanna mun yi imani da wannan alqur'ani wan sa'id bin jubair alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan ayar ta hasabka ne lokacin da wasu daga cikin nasara suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin isisin maluman yahudawa suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe su tarbo na gari sai ya karanta musu suratu yasin tun farko har karshe a karshe sai suka ce mun yi imani mun gaskata wannan littafin Allah subhanahu wataala ne to Allah ce wa idza yutla alaihim idan ana karanta musu ayoyin Allah alqur'ani kenan qalu sai su ce amanna mun yi imani malam suka ce wannan waton akwai wani tawa'azdarwa mai dimbin gaske da wanda yake musulmi ya kasa yin imani da alkur'ani matsayin ka kana cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ga wani abu na alkur'ani ka kasa yarda ai ba yahudi ya kasa ka yayi imani da littafinsa kuma yayi imani da naka to Allah ce idan ana karanta musu alkur'ani qalu sai su ce amanna mu mun riga mun yi imani mun bi innahu alhaqqu min rabbina tabbas wannan zancen da aka karanta muna gaskiya ne daga wajen ubangijinmu wannan abin mun yi tabbatar muna masu gaskanta cewa wannan abin da ka karanta kai annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake gaskiya daga wajen Allah subhanahu wataala sai suka ce inna kunna min qablihi muslimin mu tun gabanin zawar wannan addini tun gabanin zawar wannan alqur'ani muslimina mu ma musu mika wuya ne ga Allah subhanahu wataala da mun tun can da wanda muke bautawa shine Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce ula'ika yi utauna ajrahum marratain bima sabaru wa'annan masu wa'ancan siffar da suka yi imani da littafin su suka gaskata annabin su sannan kuma suka gaskata annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya ce ula'ika masu wannan siffar yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru an ba su ladar su a gobe alkiyama Allah ya ce marratain kashi biyu su lada ya aka je gobe alkiyama kiyama Allah ce lada bi gare su Allah ya samu dace ulaika yu'tauna ajrahum marrataini ana ba su ladar aikin su Allah ce lada kashi biyu bima sabaru dalilin sun yi hakuri a nan duniya sun bi alqur'ani mai girma kuma sun bi annabin su bayan annabin su ya shude sannan kuma sun yi gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan kuma suna fuskantar mummunan abu da kyakkyawa duk abun da kafirai za su yi musu na mu muni wa'annan suna mayar da shi yafuwa su sake fuska a bata maka da rai amma ya saka ma mutum huska annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da mu mu zamanto masu mi masu kyakkyawan ɗabi'a jama'a kyawun ɗabi'a na daga cikin abin da ke kai mutum aljanna wallahi ka zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a a yi maka mummunan abu ka meda da alkhairi a ɓata maka da rai ka faranta ma wanda ya ɓata maka da rai ka faranta masa da rayuwa a hana maka wanda ya hana maka kana da ka bashi wanda ya ki sadar da kai ka sada masa abu kyakkyawan abu ne to Allah ya ce wa'annan wa yadra'una bil hasnati sayyi'a duk wani mummunan abu da aka yi musu suna fuskantar suna mayarwa suna tunkuɗe shi da mi da kyakkyawan kyakkyawan abu ma'ana idan aka bata musu da rai suna mi suna yahewa malaman tafsir suka ce wannan ayar tana bayani ne akan wasu daga cikin nasara suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da aka turo su a ƙauyen su su zo su nemi labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu alqur'ani bayan manzon Allah ya karanta musu alqur'ani sai suka ce mu mun mika wuya mun yarda sai Abu Jahal alaihi la'natullahi yake cewa ta ya za a yi mutanen ku su turo ku domin domin ku samu bayani kuma ku yi imani da shi suka maida musu maganganu mummuna a ƙarshe wa'ance sai suka saki fuska gare su su kuma maida musu magana wanda take magana mai kyawu sai Allah ce wa mimma razaqnahum daga cikin abin da muka azikta su na halal dukiyar halal Allah ce yunfiquna suna ciyar da ita akan bayan Allah subhanahu wataala wai su ba sai sun jira ba zakka a'a dukiyar da Allah subhanahu wataala ya hore musu suna ciyarwa ya tabbata a cikin hadisin Aba Musa al-Ash'ari hadisin da Imam muslim da imamu bukhari suka fitar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa suke cewa thalasatun yu'tauna ajrahum marratain annabi ce kalar mutane guda uku mutane guda uku manzon Allah ya ce Allah zai ba su ladar su kashi biyu lada biyu da biyu gare su inji wa inji annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace rajulun min ahli alkitabi amana bi nabiyhi thumma amana bi annabi yace mutum cikin wanda yake ahlul kitabi ba yahude wanda yake akan addinin annabi Musa yayi imani da annabi Musa sannan kuma yayi imani da ni inji manzon Allah ce in ya mutu lada biyu Allah zai bashi ga ladar addinin da yayi na addinin Musa sannan kuma ga ladar ya bi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kirista kana akan addinin annabi Isa kayi imani da Isan ka bar addinin Isa yanzu ka dawo addinin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan ka mutu annabi ya ce lada biyu za a baka ga ladar wancan addini da kai ka gaskata annabi isa kuma ga ladar ka gaskata annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai manzo Allah ce wa abdun mamlukun adda haqqallah wa haqqa mawalihi da bawan da yake ake mallaka bawan da ake bautar ya ba da haƙƙin ubangijinsa ya bi addinin Allah sau da ƙawa a matsayinsa na bawa sannan kuma duk haƙƙin da mai gidansa ya ɗora a kansa yana gwargwadon saukewa manzo Allah ce Allah zai ba shi lada guda biyu na uku sai manzo Allah yake cewa wa rajulun kanat lahu ama da mutunan da ya zamanto yana da koyanga baiwa kai baiwar ka ce annabi ce fa addabaha ya tarbiyyantar da ita ya karantar da ita ya sunnantar da ita fa ahsana ta'dibaha ya kyautata wajen ba ta tarbiyya ba ta education thumma a'taqaha sannan manzo Allah ce sai ya intar da ita fa tazawwajaha kuma ya aure ta mutum duk yake da baiwa baiwar ka ce ka saita da kuɗinka ka tarbiyyantar da ita ka ba ta tarbiyya mai kyawu sannan ka intar da ita ka aure ta manzon Allah ce lada bi gare ka jama'a mun fahimta da haka Allah ce ula'ika ula'ika yu'tuna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abinda Allah subhanahu wata'ala ya basu suna neman kusanci wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wa idza وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه Mm.
وقالوا لنا أعمالنا
Mm.
ولكم أعمالكم Allah sarki سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Allah ya ce wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin Allah ya ce wa idza sami'u lagwa idan suka ji ya sassar magana idan aka faɗa musu magana mai muni idan aka zage su idan kafirai suka tura musu ashar a'radu an Allah ce sai su kau da kai game da yasasar magana wannan ana bukatar daga cikin akhlaqud da'i matsayinka na mai da'awa mai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala ka ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar duk wanda kake karantarwa wanda kake ma wa'azi to wallahi in dai ka sa rigan malinta in ka ce za ka yi wa'azi in baka shirya zage ba fidda ka zauna wallahi idan ka sa rigan malinta baka shirya ka ɗauki kazafi ba wallahi ko ma ka zauna idan ka sa rigan malinta baka shirya a zauna fada a yi da kai ba wallahi ko ma ka zauna idan ka sa rigar malinta baka baka shirya a dinga maka gaya maka maganganun da ba za su kuna maka dare ba wallahi baka zan dai ba ko ma ka zauna siffa ce ta duk mai da'awa a rayuwa in dai za ka yi da'awa wallahi sai an ga maka mummunar magana wanda ya fi ka daraja wanda ya fi ka mukami wanda ya fi ka imani wanda ya fi ka takawa wanda ya fi soyuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala aka gaya masa balantana kai kaga dole kai hakuri Allah ce wa idza sami'ul lagawa idan suka ji yasassar magana idan aka faɗa musu mummuna a- abin da suke cewa a'aradu anhu Allah ce sai su kau da kai game da wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala a bayan mun karanto a furqan Allah ce wa idza marru bil lagwi marru kirama idan suka faɗi suka haɗu da mutane suna gaya musu mummunan magana kai daga cikin bayun siffa ce ma ta ibadur rahmani Allah ce idan ana gaya musu mummunan magana su suna biyawa ne cikin aminci cikin watan ba sa maida ma ba sa tanka ma duk wanda zai zage su Allah ya sa mu dace ya Allah ka arzita mu da irin waɗannan sifofi masu tarin albarka ka zamanto matsayinka na mai da'awa a zage ka a yi maka sharri a yi maka kasafi amma ka yi haƙuri ka ɗauka ba komai wallahi ka dace wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa idza marru eh, wa- wa idza marru bil lagwi marru kirama to nan wa idza sami'u lagwa idan suka ji mummunar magana daga wajen kafirai ko wajen yan adawa Allah ce a'radu anhu sai su kauda kansu da wannan abin da ake faɗa su yi kamar ba su ji ba kuma ba su bata musu dare ba sai Allah yake cewa wa qalu sai su ce lana a'maluna abinda suke faɗa wa kafiran lana a'maluna mu dai aikin muna gare mu kowa ya tsaya yana shi aiki lana a'maluna aikin muna gare mu mu muka san abin da muke aikata kuma muna da yaqinin ba shakka sai Allah ya saka mana dalilin imani da muka yi walakum a'malukum kuma na ku aikin na gare ku ku je ku yi duk da za ku aikatawa i'malu ma shi'tum ku je ku yi abin da kuke bukata a rayuwa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku la nabtaghil jahila mu ba mu husuma da jahilan mutane ai matsayinka na mai da'awa imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce idan kare ya cije ka kace zaka cije sa ai kai ma ka koma kare jama'a mun fahimta idan jahili matsayinka da aka ramaka Allah mai qur'ani kana fama da alqur'ani Allah ya hoyassare maka alqur'ani duk inda ka shiga ana girmama ka ana darajanta ka sai jafili ya faɗa maka wata mummunan magana idan ka dawo kana mayar masa ai wallahi ka yi shi jahiltar abinda ake da buƙatar watan ka shaye saboda wata rana daga cikin shu'ara al-shu'ara al-asarul asarul in ba manta ba al-mutanabbi ash-shu'ara asarul asarul umawi aka ce wani daga ciki wani wani na zagin shi wai yana zagin mutanabbi shi kuma mutanabbi sha'ir ne wanda ya yi fice a asarul umawi sananne ne duk wanda ke karatun adab ya san mutanabbi a asarul umawi sai aka ce ga wani can na zagin ga bayan gari sai ce kai da'uhu su'uluk kace talaka ne so yake ne waka a san shi kaga idan kai matsayin ka na akramaka Allah ka wanda aka san ka babban malami wani cikin wani tan wanda bai san abin da yake ba ya zage ka sai ka dawo kana raddi a kansa a radio to kaga kai ma ka san abin nan kaga yanzu ka fiddo sunan shi an san shi wanda ba kowa bane to Allah ce wa idza sami'ul lagwa a'radu an قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم amincin Allah ya tabbata gare ku mu ba ma neman husuma ni ban jayya da kai bata kai jayya ba mu fahimci juna da kai da'a wannan da muka shigo abin da makasudi shine wallahi kowa ya gane addinin Allah wancan da yake wa'azi da wannan da yake wa'azi kowa manhasta shine a fahimci addinin Allah subhanahu wataala ashe ko da mun samu mummunar fahimta da kai to sai mu zauna mu gyara salamun alaikum la nabtaghil jahilin ayan ba mu hada hanya da jahilai duk wanda ya zamanto wawa ba za mu hada hanya da shi ba sai Allah ya ce aya ta gaba إنك لا تهدي من أحببت Mm.
ولكن الله يهدي من يشاء Mm.
وهو أعلم بالمهتدين Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya ce innaka lalle kai ya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la tahdi ba ka shiryar da ai laysa laka zalika shiryar da mutane mutum ya bi musulunci ya bi alqur'ani yayi sallah Allah ya ce manzon Allah ba kake yin wannan ba innaka la tahdi man ahbabta manzon Allah ba ka shirye da wanda kaga dama hidayatu tawfiq domin alhidayatu naw'ani Hid- hunaka hidayatul bayan wa huna- wa hunaka hidayatu tawfiq akwai hidaya shirya ta kai wa mutum wa'azi ya fahimci abin da ka karanta sai ya doka ya aiki da shi kaga Allah ya shirye da shi ta hanyar ka akwai kuma hidayatu tawfiq wanda ka tarice daga wajen Allah subhanahu wataala dukkanin mu da muka kwaye kai gari muka isa kan mu shu- a musulmi wallahi ba iya ba iyaye mu bane Allah ne ga dama ya sanya mu musulmi ya Allah muna godiya da wannan ni'ima da kai muna Allah mun gode da wannan ni'ima da kai muna to Allah ya ce innaka lalle kai annabi la tahdi ba ka shiryar da man ahbabta wanda kake so ya shiryu walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine kuma wanda yake sane da waɗanda suka cancanta su shiryu Imam al-Bukhari da Imam Muslim Allah ya ji kansu sun fitar da hadisi eh, inda sal- Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu suke cewa wannan ayar ta sabka ne akan amin manzon Allah Abu Talib ka san bayan rasuwan kakan manzon Allah a shekara takwas wanda ya rike manzon Allah shine amin sa Abu Talib baban a- baban Aliyu bin baban Aliyu wannan mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kake son matarka fiye da nake son ƴaƴana Abu Talib ya so annabi fiye da yadda ke son komi a rayuwarsa kuma ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a da'awa to lokacin da Abu Talib ya zo rasuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya zo ya zauna wajen amin sai ya ce ya am qul la ilaha illallah kalimatan ushhidu laka biha inda Allah annabi ya ce an baya amminsa abu talib ya ce ya am ya kai kaɗago yayin babana ya tonton kina kul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah yana gadon mutuwa an ga alamun baya yi annabi ya ce faɗi wannan magana kalimatan ushhidu bika yawmal qiyama kalma ushhidu biha inda Allah da zan ba da shaida ta gaban Allah subhanahu wataala gobe alkiyama anni abin da nake bukata a rayuwa shine ka ce la ilaha illallah ni kuma na tsayu mai shaida gaban Allah subhanahu wataala zan tsaya wajen Allah in ba da shaida a cewa ka mutu da imani فقال أبو جهل سي أبو جهل فرعون الزمان sai ya ce wa abu abdullahi bin abi umayya da abdullahi bin abi umayya suka ce abdullahi suka ce ya aba talib a targabu an millati abdul mutallib yanzu kai abu talib kabar addini abu talib kabar addini abdul mutallib addinin da abu abdul mutallib babanka ya mutu ya bari yanzu kai kin nan ka bar shi wannan falam ya zale rasul sallallahu yu'arriduha alaihi manzon Allah bai gushe ba yana mika masa yana watan bijiro masa da kalmar shahada kai a ƙarshe sai yake cewa huwa ala millati abdul mutallib yace ni ina kan addini abdul mutallib shi wannan dai wanda manzon Allah yayi bakin cikin rasuwarsa ya ce ina kan addinin abdul mutallib sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai la astaghfiranna laka ma lam unha anhu yace ni kuma daga yau nayi alkawarin zan dinga roƙa maka Allah gafara matukar Allah subhanahu wataala bai hana ni ba ya taimaka wa manzon Allah wajen da'awa da dukiyarsa da mukaminsa da komi nasa a rayuwa a ƙarshe gashi ya mutu baya akan addinin musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi ce ya ni kuma nayi alkawali zan roƙa maka Allah subhanahu wata'ala gafa sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar aya ta 113 a suratul tauba Allah ce ma kana lin nabi'i wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil qurba Allah ce ma kana bai kamata bai tantata da annabin Allah ba dan gatan Allah shugaban halitta gaba daya an yastaghfiru wallazina amanu da waɗanda suka yi imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa ba mushrikai gafara Allah ce bi kamata gare su ba Allah ya hane su sai Allah ce walau kanu ulil qurba uli qurba ko da dangin sa ne makusanta daga nan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsede wa Abu Talib istighfari to Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shirye da wanda ya ga dama sannan wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ce kuma shine wanda yake sane da waɗanda suka cancanta da su shiri sai Allah ya ce wa qalu
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يتي وقالوا سيكا في الرسوكة إن نتبع الهدى معك إذا مك بالشريعة مك بون القرآن تاردك كأنبي صلى الله عليه وسلم نتخطف من أرضنا أبن مك جيما tsoro shine za a fitar da mu da cikin wannan garin za a kashe mu za a kama na farmaki za a halaka mu ko suna kawo manzon Allah uzuri dalilin sa basu musulunta ba mu abin da yasa wallahi kaga dai wa'azin nan ba mu tahiya saboda in ka zo wajen wa'azi sai a ce maka Allah ya ce kaza kuma an ce in baka yi ba kaza da kaza shi ba bai zuwa wajen wa'azi amma zai zuwa taron siyasa وقالوا سكت إن نتبع الهدى معك إمك بشرية تارك كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم نتخطف من أرضنا أبن ذي بيو بايا شين ذا أبتامو daga cikin wannan garin za a ɗoke mu za a yaƙe mu za a watan kashe saura daga cikin mu sai Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman amina Allah ce ashe ba mu su Allah mu ne muka zaunar da su ba watan harami wanda yake amintacce huri wanda yake amintacce ɗakin Allah mai albarka Allah ce ba mu bane numakkin muka makkana musu muka ba su wannan wurin wurin zama musu Allah ba mu muka musu wannan wurin ba haraman wanda yake huri wanda yake har wanda yake hurumi wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi huri mai daraja mai albarka kuma aminan amintacce ba wanda isa duk duniya kai wa baka takaka babu shi Allah ce mu riga mun abin nan falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf zancin yiwa babu shi a makka sannan kuma zancen tsoro a maka Allah ya ce Allah ya amintar da garin ba ka kashewa a makka ba a yadda ka kashe komi ba a makka ibada ce kawai akwai harami wanda an keɓance hurin wanda in mutum ya shiga Allah ce wa man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga a wannan hurin Allah ya ce amintacce ne to Allah ce ba mu muka fore musu wannan ba mu da muka fore musu wannan hurin kuma mu suke tsoro ai da asalin makka hijaz je gari ne duwatsu Allah ya kawo ruwa a hurin duk aikin mu ne ji Allah subhanahu wataala awalam awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay ake kawo dukkanin wani dangin 'ya'yan itace ka dubi cikin ikon Allah subhanahu wataala maka ba a noma amma duk wanda ya je aikin haji zai baka labari cewa wani abu ma na 'ya'yan itace wallahi sai maka ba sa noma amma in ka tafi wannan rezankin da ake sira maka kilo jika biyar wannan pumpkin da kake ci da tsadala hamsin hamsin da biyar ta je maka banza ɗaya kawai ga yanan sadaka fi sabilillahi duk mai tahiya umara aikin umara duk wanda ke tahiya umara ya san wannan labarin da bino gashi nan kala kala wani da bino wallahi sai in ka je can ka gani ko ka gani a tv duk da ba su noma balma makka ba a cika ruwa da yawa ba akwai lokacin sai ga so ɗaya ake masu ruwa a shekara akwai ba wala akwai lokacin da aka yi ruwa uku ya ce sai ga laraba sun fito da dukiya mai ɗimbin yawa suna sadaka abu ne wanda raratan da sai an jima ake musu ruwa uku a maka to Allah ce wa yujba ilaihi thamaratu kulli shay ana kai dukkanin wani dange ƴaƴan itace kasar ƴaƴan itace shi vitamin daga A har Z akwai cikin iti vitamin tun daga A har Z cikin ƴaƴan itace ka wada ka dinga ce ƴaƴan itace ka gani wallahi ka goma dan mulmul ka dan dire ka dan baji amma ka zo ka tashin sabara kullun to akwai matsala a dan kai katan timbi amma kuma istoma za ta sha maka kai Allah ya sauke sai Allah ke cewa rizqan min ladunna ai wannan arziki ne daga wajen mu ciyarwa ce mu daga wajen Allah subhanahu wataala ce mu muka yi wannan sai Allah ce walakin na aktharuhum la ya'lamuna sai dai mafiya yawan mutane ba san wannan ba baiwa ce ta Allah subhanahu wataala ba ku noma amma ku fi inda ake noman cin amfanin noman Allah ce ai wannan arziki daga wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ce mafiya yawan mutane ba sa gane wannan sai Allah ya ce وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين Allah ya ce wa kam min qaryatin batrat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin Allah ya ce wa kam ahlakana ai diyawa nawa nawa Allah ya ce muka halakar tawaga nawa nawa Allah ya ce muka halakar diyawa daga cikin kafirai Allah ya ce ahlakana min qaryatin mun halakar da wasu alƙaryoyi wasu al'ummomi wadda batrat ma'ishataha sun yi girman kai sun yi girman kai sun kafirce wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala ita ni'ima idan Allah ya maka ni'ima wallahi tattalinta ake duk ni'ima in Allah maka ita in kokari ka tattare ta Allah ce batirat ma'ishataha su wa'annan kafirce wa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala suka yi a ƙarshe sai Allah ya ce fatilka masakinuhum wa'ance ni ya fa Amerika da Faransa da Italiya da wacece da Rasha Allah ce sun san gidajensu fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim wa'ancan gidajen su ne Allah ce ba a zauna ba a cikin wa'annan wuraren illa qalilan sai in kadan ne ai suna ganin alamar mutanen annabi lutu da aka juye kasa Allah ya ce akwai alamu har yanzu in ka je wallahi akwai alamu adawa da Allah ya halkar in ka je har yanzu siri akwai alamun su to Allah ya ce wa tilka fatilka masakinuhum wa'ancan gidajen su ne lam tuskan min ba'dihim ba a zauna a cikin su bayan Allah subhanahu wataala ya halakar da su amma dai masu yawon duniya Allah ce sun je sun gani illa qalila an kadan ne daga ciki aka zauna sai Allah ce wa kunna nahnu alwarithin mu su Allah mu ne masu gada ƙasa mu Allah ya ce su Allah Allah ya ce mu su Allah wa kunna mu su Allah Allah ce na hanul warithun warithina mu ke gada wannan duniya baki daya idan Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima ka gode ni'imar Allah subhanahu wataala ya maka kuma duk garin da kaga Allah ya wa baiwa duk garin da kaga Allah ya ma ni'ima ya kafirce wa nemar Allah subhanahu wataala to wallahi karshen al'amarin za su dinga baku tausayi ka dubi alqur'ani mai girma ubangi subhanahu wataala yana ba mu labari yace wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan fi kulli min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah yace wa daraballahu mathalan Allah ya buga mutanen Makka misali Allah ce matsalan ƙaryatan kanat amina gari ne amintacce mutanen maka ne Allah yake ma wannan bayani da abin ya faru da su Allah ce kanat amina wannan garin amintacce ne mutuma inna suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ya atiha rizquha ragadan min kulli makanin arzikin kasar ko ina ta zawwa yake yi fakafarat bi an'amillah sai suka kafirce wa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu a ƙarshe sai Allah ya ce fa azaqaha Allah sai Allah ya dandana mata libasal ju'i wal khawf riga ta tsoro aka ce malu suka ce misa Allah ya kawo libas saboda ka san abinda mutum bai yawan nisa da kai abinda ya kusa da kai a jikin a rayuwa shine tufafinka sai Allah ya sanya musu tsoro yadda ka san kana sa yadda ka san riga a jikinka haka suke jin tsoro walju'i da kuma yuwa sai Allah ya ɗanɗana musu yuwa Allah ce bima kanu ya suna una dalilin abin suka kasance suna aikatawa karamin misali a duniya wannan zamani kadibi kasar Libya kadibi irin arzikin da suke shigowa da nan kasar daga Libi irin dukiyar da ake samu ka tambaye masu sana'ar karuka za su baka labari lokacin da Libi take Libi baka sai irin cinikin da ake yi ba abinci masu sai da abinci lokacin abincin mutum ya turo gidansu shi ke dake shashi ya turo a sai ma mata ta da diya ne abinci baka sani ba masu kwaste ka je ka tambaya akwai wanda shi sati sai a turo mai sati daya sai a turo mai abin da fi miliyan 200 miliyan 200 da a sati kwaste yake yi nan garin Allah yanzu ko jika 500 ba a turowa 500 ba a turowa kadibiye da Allah ya wa 'yan Libiya Allah ya kore su har kana dan kasa inda ke dan kasan Libi ne duk wanda je Libi ya gani irin ni'imar da suke ciki irin ni'imar da Allah ya ni'imtar da su a cikin garin suna jin daɗi amma wallahi Libi ta ma Allah tsageranci suka yi tawaye wa Allah subhanahu wataala suka yi tawaye shugabanci a ƙarshe yanzu dan Libi shi dan Libi so ina ma a ce ana ta dokar dafi da sai ya ce taso wallahi da kaddafi yana iya taso ya ce taso saboda sun wahala mai Allah sai Allah ya sanya musu tashin hankali gashi nan sunna ce ta Allah subhanahu wataala duk garin da aka yi ma wa'azi Allah ya masu ni'ima ka kafirce ba kai ba gari ba har kai in Allah ya baka ni'ima ka kafirce wa Allah sai Allah ya jarrabe ka wallahi a rayuwa Allah ya baka mace ta gari muslimatin mu'minatin ka kuma ka kuma can kana shedan sai Allah ya sa kuma a ƙarshe ta kuma tana gasa maka aya a hannu Allah ya sa mu dace to sai Allah yake cewa kunna nahlul warithin musu Allah mu ke gane ƙasa sai Allah ya ce aya ta gaba وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون الله يتي وما كان ربك مهل وما كان ربك مهلك القرى ubangijinka bai kasance mai halakar da alƙarya ba ubangijinka bai kasance mai wa gari azaba ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasula har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a cikin watan capital king garin kasar rasulan manzo masu suka ce wannan gari ana nihin makka ita ce ummul qura wa alqari Allah ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah bai kasance mai wa gari azaba ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasula har sai Allah subhanahu wa ta'ala yami ya aiko waton a cikin a cikin uwar garin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo kamar da Allah ce litunzira ummal qura wa man haulaha sai annabi mun turo ka ne domin kai wa gargadi mutanen mutanen garin da ma wani suke kewanta sai Allah yake cewa rasu fi ummiha rasulan da zamu aiko manzo ya tulu alaihim ayatina zai dinga karanta musu ayoyinmu yana karanta musu ayoyinmu sai Allah ce wa ma kunna muhlikil qura musu Allah ba mu kasance masu halakar da alƙarya ba illa wa ahluha zalimun face sai in mutanen gari su zalunci kawunan su Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa wa gari azaba ba face sai in garin ya zamanto azzalimi idan mutanen gari suka zalunci kawunan su suka ɗora abu inda bai dace a ɗora shi ba a ƙarshe wa'azin Allah subhanahu wa ta'ala zai biyo Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su ka ɗauki misali yau ƙasar China da Italiya da Amerika da Faransa iri yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su da corona wannan azabtarwa ce wallahi Allah ya musu azaba ta gidda baka tunani da yawa daga cikin sun musulunta da yawa kuma sun ƙara bin daji Allah ya sawwake to Allah ce Allah subhanahu wataala biye wa gari azaba sai Allah subhanahu wataala ya aiko manzo a cikin hadikatan wannan garin sannan kuma yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ce ba mu kasance masu halakar da alƙarya ba illa wa ahluha zalimun face mutanen gari sun zalunci kawun sai Allah ya ce ayata gaba wa ma utitum min شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبكى Allah ya ce أفلا تعقلون Allah ya ce wa ma utitun min shay'in duk abinda ai ba wani abu da zamu baku min shay'in na wani abu a rayuwa famata'ul hayatud dunya Allah ya ce wannan famata'ul hayatud dunya wannan dan jin dadin rayuwar duniya ne Allah ya ce duk abinda muka baku a rayuwa nan duniya to wannan abun jin dan jin dadi ne na rayuwar duniya jama'a muna fahimta Allah ce fama uti wa ma utitu min shay'in duk abinda aka baku a duniya famata'ul hayati duniya wannan dan jin daɗi ne na rayuwar duniya domin jin daɗin duniya abu ne mai karewa ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq abinda kuke da shi duk kuɗinka wallahi wataran an waye gari ko su kare su barka ko kuma ka kare ka bar su ba haka bane yanwa duk abin da ka mallaka a rayuwa wallahi ɗayan biyu ne ko ka ƙare ka bar shi ko kuma ya ƙare ya barka shine Allah yake cewa ma inda Allah khairul lil abrar abin da yake wajen Allah subhanahu wataala ya fi wa mutanen kwarai mutanen Allah subhanahu wataala Allah ce famata'ul hayati duniya wa zinataha kawar duniya ce rayuwar duniya ce duk abin da kake gani a wannan duniyar da abin da Allah ya baka kuɗi da 'ya'ya da mata da mulki da jagoranci Allah ce wannan kawa ce ta rayuwar duniya wallahi kuɗi da kawa ce ta rayuwar duniya dan jin daɗi ne rayuwar duniya mata ma dan jin daɗi ne na rayuwar duniya ka dibi a Ali Imran da Allah ya zano daɗin da ake samun duniya abin da ya kawata mutane sai ce duka wannan zalika mata'ul hayatid duniya wallahu indahu husnul ma'ab dan daɗi ne mai karewa dan daɗi ne wanda yake karewa sai Allah ce wa ma inda Allah abinda yake wajen Allah aljannar Allah ha Allah ya samu dace da aljanna khairun Allah ce shine yafi alkhairi wanda ya kamata mutum ya mai da ma'aniya wajen nema abinda yake wajen Allah da baka taba gani ba ban taba gani ba ban taba jin sa ba wannan abin ne kamata kowanne mu yi gwagwarmaya gwagwarmaya wajen samun sa amma ka bata lokaci wajen neman duniya Allah ce dan abu ne wanda ke karewa in ka tara a ce duk garin nan dukiyar ka ce duk garin nan kowa bawan ka ne wallahi ka mutu ka kai ka bar su ko su mutu su kai su barka kuma kun haɗe wajen Allah subhanahu wataala kuma me da karewan zashi amma abin da ke wajen Allah wallahi baya karewa abin da ke wajen Allah wallahi baya karewa ni'imar da ke wajen Allah shi Allah shi ne ɗaya ya san abin da ke wajensa wanda ya tara damu masu imani in kuɗi kake kake bukata to ka tai aljanna ka diba komi kuɗi ne birgin da aka gina aljanna da shi birgi zinariya ce da lu'ulu'ul marjan zinariya da azurfa azurfa da zinariya aka buga birgi da shi ka duk garin ga akwai kuɗin da ya gina wannan gidan ba ma ya gina gidan ba ya yi fentir gidansa a ce zinariya ce aka watsa babu duk garin nan ko mai zambulan shi ko mai zambulan shi da a can america ya abin nan ce ba sa bata zinariya ba to birgin kaga dai karshen arziki dai a ce gidan mutum ka akarmaka Allah Allah ya baka shi ya bani ya bamu kuma gaba daya talaka a aljanna manzo Allah ce ka gidan girman gidansa a aljanna kamar duniyar nan su goma talaka wanda shine karshen talauci wanda shi nan duniya ya ji Allah subhanahu wa ta'ala ya rike sunnar annabi ya ta istighfari an ta gumurzu a qur'ani yana ta ci ya mutu kuma Allah ya sa ya dace ya je go alkiyama annabi ce Allah zai bashi gida duniya su goma kuma ga ga abubuwa na jin daɗi kaga dai babu nijele ka balle a ce a kawo maka facture babu SN balle a kawo maka ruwa ko a jaye ruwa a aljanna ba a ba a kufurkin ruwa a aljanna ba a kufurkin wuta kuma babu zahi ba zana ka ce ka ta jarnuka ne ita ta kanta jardance ita kanta jardance wato ruwa ne Allah ya ce tajri min tahti hal anhar koramu na tafiya a karkashin ta korama ce ke ta yawo gidanka a aljanna korama Allah ya samu dace ƙoramu a aljanna suna yawo cikin aljanna ginin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ga abinci kala kala abinci cikin aljanna babu wata mace a duniya da ta iya sarrafa shi babu shi ga kaji a aljanna ga zabbi ga tsuntsaye uwa uwa kuma duk mai duk wanda shiga aljanna mace 72 Allah zai bashi ko 73 73 mace 71 dai Allah zai jira maka mata kai kadai aka maka Allah bari ustaz rabu da su da Allah waje aljanna kawai ka sha mamaki saba'in da uku Allah zai baka Allah ya samu dace Allah ya samu dace kuma saba'in da uku na Allah ce wa azwajun mutahhara kaga ita ma ta kunje balantana ka wata ce kunje take sannan kuma kayi kadan a aljanna mata ka tabata maka da rai a aljanna ka san duk abin ka duk iya amurkin ka a duniya wallahi in ka in ka fi tsuntsu iya soyayya mata ka sai ta bata maka da rai tahimi tun aka bata wa manzon Allah da rai kai ma sai an bata maka da rai amma a aljanna babu bacin rai eh ba ta bata maka da rai bal ma manzon Allah ya ce duk me namiji a duniya idan matar shi ta bata mai a rai duniya matarsa aljanna za ta ce za ta turo mata karin magana ta ce ku caka kazama yar ƙauye ya kusa ya barke je wajen mu su suka san inda ake tarerayen maza Allah ya samu dace kuma ga abin da ya fi komi daɗi fada wa Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce a aljanna akwai kasuwa ranar kasuwa yan aljanna sun je wa Allah subhanahu wa ta'ala a fadar Allah su kai wa Allah ziyara manzo Allah ce annabi yana nan a zaune annabawan Allah na nan bayan Allah na gari suna nan za a zauna a yi fira a fadar Allah subhanahu wataala in za ka dawo guzurin da za a baiwa duk dan aljanna malam Allah za a canza maka samfarin kyawunka sai a kara maka kyawu idan ka je gida matar ka aljanna ba za ta gane ka ba Allahu akbar Allah ya samu dace Allah ka ji tausayi mu ka samu dace da aljannan nan to Allah ce ma inda Allah abinda ke wajen Allah na aljanna na alkhairi khairun shine wanda yayi fitancanta wa fi zalika falyatanafasil da ka aiki ya rage gare mu sai mu dage mu san wannan aljannar ba a shiga aljanna sai ka yi aiki kuma aikin ka shade bai ka aljanna sai da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce afala taqilun ashe ba za ku hankalta ku gane cewa ba aljanna ta fi duniya ita ko ba komi a barka aljanna baka mutuwa baka mutuwa amma nan duk abinka law ashal fata alfa summa alfaini ba'dahu fala budda min yawmin yasira ila alqabri in ka shekara dubu an kara ma dubu sai ka mutu amma a aljanna Allah subhanahu wata'ala yace ba a mutuwa Allah ya samu dace Allah ya ce afala taqilun ashe ba za ku hankalta ba sai Allah ya ce afaman wa'adanahu أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة القيامة من المحضرين Allah ya ce afaman wa'adnahu wa'dan hasna idan shin wanda muka yi wa alkawali alkawali na gaskiya shine wan- wanda muka yi ma alkawali alkawali na gaskiya cewa in ya mutu zai sace da zai dace da aljanna da ake bayani fa huwa laqi shi zai hadu da abinda Allah subhanahu wataala ya tarda mishi da aljanna malai suka ce wannan ayar ta saka ne akan hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya mai alkawali na gaskiya duk wanda ya yi imani to akwai alkawalin da Allah ya mai na gaskiya shine Allah zai sanya sa aljanna wa'dan hasna alkawli kikkiawa fa huwa laqihi kuma ba shakka zai hadu da wannan alkawlin sai Allah ce kaman matta'nahu mata alhayati dunya shin wanda yake da wanda muka yi ma alkawlin rayuwar duniya muka dan jiye da shi dadin duniya muka bashi kuɗi da yan mata haka muka dan bashi mulki a rayuwa yana takama da wannan da wanda ya rike Allah subhanahu wata'ala ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi ya rike duk abin da aka karantar da shi na hani ya hannu da shi Allah ce wai shin ɗaya yake da wanda ya zo duniya muka ba shi kuɗi muka ba shi mata kuma ya yadda yake so a rayuwa Allah ce ba su haɗuwa ai ba sai an baka amsa ba da wanda ya rike Allah subhanahu wataala ba ruwa ne da in mata ba ruwa ne da cin haramun balantana cin riba da wanda zai zo ya sheke ayarsa a duniya wai dan Allah ɗaya suke Allah ce ba ɗaya bane ثم هو يوم القيامة من المحب... من المحضرين sannan shi wannan da ya sheke ayarsa a rayuwar duniya a gobe alkiyama min almuhdarin ay min almu'azzibin za a azabtar da shi ka cikin wanda Allah zai wa azaba suka ce wannan Abu Jahl kenan sai Allah ya ce aya ta gaba ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين Allah ya azurta ni ya azurta ka da horul ina aljanna Allah ya azurta mu gaba daya Allah ya azurta mu gaba daya wannan ayoyin sai mu haƙura sai kuma gobe in Allah subhanahu wata'ala ya yarda sai mu fassara su fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah subhanahu wata'ala ya iya mana da abin da ba mu iyawa yan wasu suke barin addu'o'i kullum suna cewa a sanya su addu'a Allah kai ne kake jin kukan bawanka Allah ka biyan bukatoci mu na alkhairi wannan wanda suka dauke yau ne wa'annan karatutukan da wani suke hada kayan da muke zawa mu taru mu danyi karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sanya aljanna ce mu kumar mu masu ba da goyon baya ta gidan kafafen rediyo da kuma harkar eh, yanar gizo Allah subhanahu subhanahu wataala ya taimake mu da taimakon sa baki daya ya gafarta mana daga baki daya Allah subhanahu wataala wa'annan kwanakin da ake ciki na rahama ai na gafara Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna cikin kwanaki guda goma wanda ake gafartawa ya Allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'anda idan aka roƙe kana karba ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka sa mu dace da dacewarka Allah ka iya mana abin da baka iya da abin da bamu iyawa wannan kasar Allah subhanahu wataala ka zauna da ita lafiya ka kare mana duk abin da muke ji na cutuka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh